أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمين بركة مدونة لوكتي بركة مدسادوا a wannan munasaba mai albarka ta tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a duk shekara wannan shine zamanmu na goma sha shida a bana kuma yau muna ranar sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam wasu zo daidai da ashirin da biyar ga watan maris na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya jiya a cikin karatun namu mun tsaya ne a cikin suratul tauba daidai kan aya ta hamsin da tara yanzu kuma insha Allah za mu ɗora zuwa abin da ya sawaka da fatan Allah ya buɗe kunnuwan zukatanmu ya ba mu ikon sauraro da fahimta kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta albarkacin manzon Allah صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على رمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أفضل الطاعة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عدو حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي أو يكونون له وعذر خير لهم الله ونريد بالمؤمنين رحمة للذين آمنوا منهم فالذين يؤذون رسول الله لهم عذاب يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر والكفر يعرفون بالله لكم ليرسلكم والله ورسوله أحق أن يرسلوا إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يعادل الله ورسوله فأن الأولاد جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنستم رحمكم الله kamar yadda muka ji a jiya Allah subhanahu wataala yana yin raji ne ga munafikai waɗanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance ne a cikin jama'a shi sun bayyana a fili cewa su sun ba da gaskiya ma'ana sun yi imani kama sai dai zukatansu suna koyi da munafurci wato a cikin zukatansu akwai raini da bayyanar da gaba da annabi alaihi salatu wassalam da kuma musulmi to yana daga cikin halayensu yin suka game da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi sai sun yi suka a ci misali lokacin da aka zo a ranar yakin gwalalu lokacin ana cikin tsananin tsoro saboda gaba ɗaya musulman da ke ƙarƙashin annabi alaihi salatu wassalam mutum dubu da ɗari biyar ne har da munafikan har kowa ma dubu da ɗari biyar ne su kuma ɓangaren kafirai sun zo da mutum dubu goma kuma mayaƙa ƙwararru kowa kuma ya zo da burinsu ne ƙwaya ɗaya shi ne su shahadantar da annabi alaihi salatu wassalam su kashe duk wani musulmi wanda ke cikin garin madina sannan su rushe garin ma gaba ɗaya ya zama addinin musulunci sai dai tarihi to suka zo su da wannan niyyar sai suka kwana ashirin da biyar suna zagaye da garin to kafin su zo annabi alaihi salatu wassalam ya tara sahabbai aka yi shawara wani daga cikin sahabbai ya ce mu fita kawai mu tare su wani ya ce a'a ko rabin su fa ba mu kai ba ya za a yi mu je mu tare su mu jira su a cikin garin mu idan suka shigo cikin gari shikenan mu rika bin su muna bubbugewa a lunguna da sauransu sai kuma wani ya ce to ai in har muka bari suka shigo cikin garin mu ai sun gama da mu dole sai sun yi mana ta'adin da ba ma tsammani tunda gari dai garinmu ne duk inda aka rushe ko aka kona garinmu ne muke da asara to Salman al-Farisi radiyallahu anhu a sannan bai dade ma da shiga addinin musulunci ba sai ya kawo tashi shawara yace ya rasulullahi mu idan irin wannan yakin ya tashi a garuruwanmu yadda muke yi shine mukan tona rami mu zagaye garuruwanmu da shi sannan mu yi katanga idan kafiri ya zo akan doki ko raƙumi ba dama dokinsa ko raƙuminsa ya yi tsalle da shi ya haye wannan ramin idan kuma ya sauka ya ce zai dirga cikin ramin da ƙabashi sannan ya hauro mu kuma muna da kasar muna harbin shi da kibiya baya da za a iya haurowa wani shi ake cewa ganuwa ya kawo wannan shawarar annabi alaihi salatu wassalam sai ya karba sai ya zama an yi gurub gurub mutum goma duk mutum goma sai a ɗaga musu kamar ƙafa arba'in nan ne za su tona to dubi kankan da kai irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai shiga cikin waɗanda suke yin tona shi ma ya haɗu da wasu ya zama yana cikin waɗanda za su yi tona kaga inda shugabanni ne irin namu na yanzu ko shugaban siyasa ai ba ruwan shi shi yana inuwa a masa rumfa yana inuwa ko ku ta shan wahalar ku shi yana zuni eh a haka ma cewa zai ya sha wuya sai ya je ya fitar da alawus na wannan fitowar da yi duk fitowar da za a yi ko ciyaman ko kwamishina ko gwamna duk fitar da zai yi rangadi ko ya je buɗe wata makaranta ko wani aiki da haka to sai ya fitar wa kansa wani adadi na kuɗi cewa ya sha wahala ya yi wannan tafiyar kuma kuɗi ne wanda kai in an baka ya ishe ka ka shekara kana ɓatarwa da kai da iyalinka tana tafiya ɗaya sai a fitar da kamar miliyan biyar haka miliyan biyar aka baka ai za ka daɗe kana mamurawa to ga gani to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin masu tonan da Salman al-Farisi a cikin wanda suke yin nashi tonan sai suka tarar da wani dutsi kato ya gagare su fasawa suka yi suka su fasa shi suka gagara sai suka dawo suka ga suka ga annabi alaihi salatu wasallam da yazo sai ya ce a bashi digar abin tonan da aka bashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga ya tsara a sannan ɗan fa kwanansa uku bai ci ba bai sha ba kwana uku sallallahu alaihi wasallam kaga an kai ne kwana uku baka ci baka sha ba ai ka zama majinyaci sai dai a kwantar a tayar a kwantar a tayar amma annabi alaihi salatu wassalam a hakan karfin da ke jikin sama nan kamar me ya daga digan nan yana sarawa sai aka ga wani haske ya tashi a jikin dutsen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahu akbar Allah ya buɗe min birnin Misra sai ga dutsen kashi ɗaya cikin uku ya ɓantare ya sake ɗagawa ya tsara sai haske ya tashi ya ce Allahu Akbar Allah ya buɗe min birnin Sham sai ya sake ɗagawa har ilawa ya sake tsarawa nan take gaba ɗaya sai ga dutsen gaba ɗaya zama kamar yashi yace Allahu akbar Allah ya bude min birnin Farisa a sanan duk duniya wayannan daulolin guda uku su ake ji da su Sham Misra sai Farisa sai kuma Rum amma ita tana can gebe to saboda haka su kuma munafikai jin wannan yace ku ji da Allah yana wata magana yanzu ba wannan ramu fa da ake tona saboda tsoro ne ƴan wasu mutane sun kawo mana hari mun rasa yadda zamu yi gashin ana tona rami dan kariyar kai amma ku ji wai yana wata magana wai kaza wai kaza to irin haka ba cewa annabi alaihi salatu wassalam sanan jiya na baku labarin wanda raƙumar annabi alaihi salatu wassalam ta bata aka neme ta aka rasa sai wani munafiki ya koma gefe yana cewa kaji da Allah ya ce ya san gaibu don haka ne ya faɗi inda raƙumarsa take mana gashi gashi nan raƙumarsa ta bata ya rasa inda take an ce wai ya san gaibu irin fa irin irin wayannan maganganu ne fa wasu suke yi da suna wai suna kira zuwa ga Allah ko suna kira zuwa ga sunnar Annabi alaihi salatu wassalam ya kamata duk magana an ta kama akan Annabi zaka yi kai taka tsantsan wallahi alqadi iyad mutum ne fa wanda a duniyar musulunci irinsa irinsa wallahi ba su da yawa a cikin malami malami ne bi ma'anar kalima yayi wa sahihul yayi wa sahihul muslim sharhi wanda babu irin shi ikmalul mu'lim yayi wani littafi mai suna sharhin hadisi hadisin ummu zar'in wanda littafi ne wanda babu irin sai da malaman duniya suka fara mana sannan yana da littattafai da dama yana da sharhin sa wanda yayi wa muwadda sannan ga shahararren littafinsa a shifa fi tarihi hukukin mustafa wanda duk duniya babu littafi irinsa amma da lokacin da aka nemi ya zo ya yi littafi akan martabobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ba zai iya ba a farko to da aka matsa ne yace to da aka matsa mar sai yace to yanzu kai ka kawo ni ka dora ni akan wani santsi mai wahalar hayewa saboda magana cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar mutum ya zama ya san asalai sannan ya san reshoshi na addini da kuma ilmai kala kala in ba haka ba yanzu nan mutum sai ya zame ya fada cikin zurfin da ba zai iya fitowa ba har abada shine zurfin kafirci sahabbai ba irin su sai na abubakar ba ake ce musu si hankali in ba haka ba yanzu nan sa fada cikin kafirci to ban suna kuma wani daban amma mutum sai ka ji akan maganar sanin gaibun nan sai mutum ya rika faɗar miyagun maganganu akan annabi alaihi salatu wasallam in haka ne in ya san gaibun yayi kaza mana in ya san gaibun yayi kaza mana wannan maganganu ne irin na raini irin wanda munafikai ke gaya ma masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ba wai nufin su yana da wani ilimi da ya sani wanda ba Allah ne ya sanar da shi ba ma'anar shi Allah ne Allah yana sanar da shi gaibu wannan kuwa mutum da ya ɗanɗana wani abu na ilimi bai sai musun wannan ba to wayan nan munafikai suke cewa a hab aka ce ya san gaibu ya faɗa mana in da gaske ne shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam tura ya ce a kira su Allah ya sanar da shi ga abin da suke faɗa sai yasa aka kira su suka zo sai ya ce musu raƙumar tawa da kuke magana a kai tana wuri kaza a ji a duba igiyar ta ne ta makale a jikin wata bishiyar kaya shi yasa tana wurin ba a ganta ba a ji a ɗauko ta ana zuwa ku siga ta aka je aka taho da ita kaga Allah ya Allah ya Allah ya kunyata su to anan ma magana suke akan wai zakka da ake tarawa tunda duk wanda zai fitar da zakka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi in an kawo mishi kuma ya tara shine mai rarrabawa to sai munafikai suke cewa ahab to yanzu shi kenan sai ya rika rabawa sahabban shi shi kenan sai ya rika rabawa mutane kaza kaza kaza kaza kawai dai ya ajiye ne da munye shi da shi da iyalansa to abin da ba sani ba ma shine shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka baya cin zakka da shi da dukkan banu hashim har banu muttalib a mazhabin imamu na ash-shafi'i amma a mazhabin amma a mazhabin imamu malik iya dai banu hashim hashimawa ba sa cin sadaka to shi yasa anan sai Allah ya musu raddi da cewa innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wazuri cewa kadai dai wayannan sadakoki da ake tarawa wato zakka ai azzakawatu wato zakoki da ake tarawa masrufatun abar juyarwa ne lil fuqara zuwa ga talakawa alladina la yajiduna ma yaqaw mawqian min kifayatihim nan ce talaka ana nufin mutumin da ba shi da abin da zai ishe shi ya ce sha wato tsakanin imam shafi da imam malik sun ƙara wa juna sani game da waye ya fi talauci tsakanin talaka da kuma miskini wato tsakanin fakiri da miskini shi imamu na malik ya ce a shi imamu shafi'i tukunna ya ce miskini shine wanda yana da abu sai dai ba zai ishe shi shekara ba kullum sai ya fita ya nemo abin da zai ci fakiri shine wanda kullum sai ya fita ya nemo abin da zai ci shi kuma miskini yana da dan wanda zai ishe shi dan yi watanni haka misali amma dai ba shi da wanda zai ishe shi shekara yana ci to wannan shine miskini to shi kuma imamu na malik yace a'a ai miskini yafi fakiri tsananin talauci shi kuma shafi yace a'a fakiri yafi miskini tsananin talauci to ita dai sadaka wato zakka ana juye da shi ne zuwa ga fakirai wani masakini da kuma miskinai wal amilina alaiha da kuma masu yin aiki akan ita kanta zakka din ai ai as-sadaqat wato ana nufin ita kanta zakka din min jabin wa qasim na daga mai nemowa zakka din a inda ake samo ta gurin masu shi yaje ka karbo wa qasim da kuma wanda zai rarraba tsakanin waɗanda ake ce a rarrabawa zabin nan da ya ce huwal ladhi yajma'u zakawat min arbabiha shine wanda yake tattarowa zakka daga ma'abotanta sai je ka karbo daga gurin masu fitarwa din wa qasimin da kuma wanda shi aikin shi shine ya rarraba ta alqasim allazi yaqsimuha ala al-musahabin shi alqasim wato mai rarrabawa shine wanda yake rarraba ta ga wannan sai sun cita warkatib da kuma mai rubutawa alazi yaktubu ma aqahu arbabul amwal shine wanda ke rubuta abinda ma'abota dukiyoyin suka bayar alhaji wani ya ba da zakar shinkafa buhu kaza alhaji wani ya ba da zakar kudi kudi miliyan kaza ko dubu ɗari kaza duka sai a tattara a rubuta akwai kuma wanda ake cewa al'ashiru allazi yajma'u arbabal amwali shine wanda ke tattara masu dukiya na gari wani mai dukiya ne wani mai dukiya ne wani mai dukiya ne sai ya tattara su guri guda ya kuzo min homer jabi az-zakat domin shi mai karbar ya zo ya karba a wurin su wal mu'allafati qulubuhum da kuma waɗanda ake rarrashin zukatan su li yuslimu domin su musulunta au yusbita islamun ko kuma domin musuluncin su ya zama ya tabbata kamar kafirin da bai daɗi da shiga addinin musulunci ba da yana ƙarƙashin wani mahaifinsa ko wani ubangidansa yanzu kuma saboda ya musulunta shi wannan mahaifi nashi ko ubangida nasa ya karbe harkokin komai daga hannunsa don saboda kada ya tagayyara to an yadda a cikin dukiyar zakka a ɗauka a bashi domin ya samu gwargwadon abin da zai rike kansa saboda gudun kare shiga wani hali ko kuma al-mu'allafatu qulubuhum dinnan wasu malaman su ce ana nufin waɗanda kamar sun musulunta kamar shugaba ne sai musulunta to amma akwai abokan shi waɗanda su ma shugabannin ne a cikin mutanensu sannan kuma akwai talakawan da ke ƙarƙashinsa to ana kwaɗayin su ma a shigo da su musulunci to idan an tashi shi wannan wanda ya musulunta sai a ɗauki dukiya mai yawa ta zakka a bashi domin wannan ɗin ya ja hankalin waɗanda ke ƙarƙashin shi su ma su musulunta amma imamu shafi'i ya ce a yanzu ba a bawa irin waɗannan ɗin saboda mai saboda addinin musulunci ya riga ya samu izza sannan kuma da mutanen da su kafirai ne ba su musulunta ba amma ana iya ba su zakka saboda su ba da kariya ga musulman da ke kusa da su misali idan wani musulmi ya musulunta to amma kuma a garin da yake akwai kafirai da yawa sai zamto ana cutar da su musulman amma ga wani nan shi kafiri ne amma kafiri ne na amana yana ba da kariya ga al'ummar musulmi wanda ke wannan garin to a iya ba shi zakka domin shi ma ya ji daɗin wannan ya shigo addinin musulunci a zama ana damawa da shi a cikin musulunci kuma domin ya ci gaba da wannan kyakkyawan aikin nashi na ba da kariya ga al'ummar musulmi kama imamu shafi ya ce duk wannan a yanzu ba za a ba su ba saboda addinin musulunci ya riga ya samu izza da buwaya wa fir riqabi sannan ana iya bayar da zakka fir riqabi cikin wato yantar da wuya kamar bayi waɗanda aka rubuta musu fansa iyayen gidansu sun daura musu fansa to a iya ba su zakka domin su ji su taimaka wa kansu da wannan din su samu su kubuta daga bauta wasu malaman kuma suka ce a'a a iya dai zuwa aje a sayo bayi da irin wannan kudin domin su suna yin aiki ana tara kudin ana kuma yantar da wasu musulmai bayi waɗanda suke cikin bauta har yanzu to duk dai wanda aka dauka dai a cikin duka yayi duka fin riƙabi ne walgarimi na da garimai a hausar mu ta tsangaya aka ce wani ai garimi ne ana nufin wai ƙato wanda baya iya aiki ko ƙaton banza wanda ga shi ƙato lafiyayye amma baya iya yin aikin komai ya ce ai garimi ne to wannan ba shi ne garimi ba garimi shi ne ahaluddaini ma'abuta bashi mutumin da ya ɗauko bashin da ya fi ƙarfinsa shi ne garimi misali ko wani ne ya rasu ana bin shi bashi mai yawa sai ya zama to ma'abuta bashi na wanda suke bin shi bashi sun zo sun riƙe gawar sun ce wallahi ba za a binne shi sai an biya mu bashin mu kai kuma mutumin nan abokinka ne ko kuma yana da alaka da wani abokinka ko kuma dan shi abokin danka ne to saboda kunyar wannan ko jin nauyin wannan sai ka zo kawai ka bigi kirji kace ni zan biya mar ku sake makarar shi a ji abin ne shi ni zan biya a guna ko ka san kuɗin ku sai su to shikenan a rubuta sai aka rubuta to a hakan kai ka cancanci a baka zakka yawa an fahimta ku yawa da kuma wanda ya ɗauki bashi amma ba bashi irin na saban Allah ba ko kuma wanda ya tuba ya shigo addinin musulunci amma sai dai sanda yana kafiri akwai yan uwan shi kafiri da ke bin sa bashi to shi ma irin wannan a iya bashi shi ma yana cikin garumai din a iya bashi domin ya je ya samu ya biya su abin da suke bin shi don kar su ci masa mutunci wa min sabili da kuma dan tafarki ibnu sabil shine al-munqadiu fi safari shine wanda guzurin shi ya yanke a yanayin tafiyarsa kamar yanzu yawanci zaka ga wani lokacin in kuna da masallaci a bakin hanya zai wahala a yi sati biyu ba a sami irin waɗannan ba wala zo su zauna na wa fi wa fi sabilillah ko sannan wa bin sabilillah yau wa fi sabilillah sannan ana iya bayar da zakka fi sabilillah domin ɗaukaka addinin Allah a cikin wannan fi sabilillahi din akwai ƙarawa juna sani tsakanin malamai ba a shi sabani ba malamai ba sa yin sabani sai su ƙarawa juna sani ka ka fahimci kaza ni na fahimci kaza to sai mu hada sai ya zama wata fahimtar daban a wasu malaman kamar mazhabin shafi'iyya sun ce abin da ake nufi da fi sabilillahi a nan shine a sayo makamai da kayan yaƙi a tara domin yin jihadi to wannan fi sabilillahi kenan amma shi imamu na malik ya fahimci cewa hatta ɗaliban ilimi da almajirai da tsangayu sun cancanci a ba su zakka saboda wannan mafi sabi da layi ɗin za ka yanka tashi fitar da zakarka wani alaramma yana da almajirai birjik ka zo ka kawo kamar buhu biyu ko buhu uku ka kawo wannan to wannan malam gashi a riƙa yi wa almajirai abinci da wannan an kai kayi daidai kuma zakarka ta yi wannan mafi sabi da layi kenan sannan sai wabin sabil shine misalin da kawo dazu na dan tafarki wanda guzurin shi ya yanki har na ce idan akwai masallacin ku dab da bakin hanya ba wahala ba za a yi sati biyu ba sai wani lokacin ba a yi sati masu kaga wani ya zo ya ce guzurin shi ya kare maiduguri za shi ko gombe za shi ko yola za shi guzurin shi ya kare irin waɗannan a iya ba su idan akwai wata dukiya ta zakka da ka ajiye to ka iya ɗaukowa ka bashi a cikin wannan zakkar hakan ma yana da kyau idan kuma akwai baitul malama a garin to ba sai sun tsaya suna yin maula a masallatai ba sai su je kai tsaye zuwa baitul mali cewa a ba su daga cikin baitul mali su guzurin su ne yanki Allah ya ce faridatan min Allah wannan rabo ne da Allah subhanahu wataala ya yanka ya ba wa ya yanka gurgurdan yadda za a ba wa kowa min Allah daga Allah to farilla ce ta tabbas wajibi ne kowane daga cikin waɗannan a ba su ba za a tsallake zuwa ga wasu su ba ma'ana ba zai zama ga mutane wasu yanar sufofin a gari sannan kuma ka ɗebe zakarka ka ba ma waɗanda ba su ba idan ka yi haka to zakarka ba sai ba wallahu alimun sannan dai cewa shi Allah masani ne bi kalkihi da halittarsa hakimun kuma gwani ne fi sun ihi a cikin aikinsa wala yajidu sarfuha li ghairi ha'ula'i bi halatta ba a da zakka zuwa ga waɗanda ba waɗannan ba wala man'u sinfin minhum bi halatta a hana wasu nau'i daga cikin wayannan mutanen ba misali kamar al'amilin alaiha dinnan waɗanda suke aiki wajen tattarowa zakka da kuma rarraba ta to to wannan fa mutum ba ko miloniya ne to ya cancanci a bashi a bashi zakar gashi dai shi kansa miloniya ne yana ma fitar da zakar to a iya bashi duk da haka saboda Allah ya faɗe shi a cikin nan yawwa to bai halatta a juye da zakka zuwa ga waɗanda ba wayannan ba ko kuma a hana a hana wani nau'i daga cikin su idza wujida idan an same su yarsimuha fa yarsimuha al-imamu alaihim jagora zai rarraba ta akan wayannan mutane ala sawa'i wato bisa didi da didi wala hu tafdilu ba'd ahadi sunfi ala ba'd kuma jagorar musulmai na wannan wajen ya samu ya iya fifita wani nau'i daga cikin wayannan mutanen akan wani nau'i misali yanzu idan a garin akwai miskinai akwai kuma fakirai akwai waɗanda fakirai ne talocin su ya kai har suna fitowa suna yin bara akwai kuma miskinai waɗanda yawanci mu muka fiya wanda ba mu da ajiyar abinci na shekara to kaga ashe kenan mu din tunda mu muna da dan yadda zamu yi a iya kyale mu sai ba waɗanda ba su kai mu ba misali waɗanda kamar yan yau wato a iya yare kamar misali kamar kamar yasa alaran ma ba sai an ba su ba yau yau na ga yana nuna kansa cikin waɗanda ba sai an ba su ba yau to kamar yasu yasu ba sai an ba su ba yau to sai a ba wa ƙanana ƙanana na na ayi duk san ma kala yawa kamar dai waɗanda dai haka dai masu ɗan zagawa don wallahi al'ummar musulmi ji da kyau ba ma yin abin da ya dace musamman game da abin da ya shafi zakka ɗin nan da muna yin abin da ya dace akan abin da ya shafi zakka ana tabbatar muku da cewa da ana yin zakka yadda ya kamata kuma ana taimakon juna irin yadda addini yake so wallahi bai kamata a ci dan mutum ya makance ko ya gurgunce sai ya fito yayi bara ba wallahi irin yadda Allah ya yalwata masu arziki a cikin al'ummar musulmai da yawa yanzu nan in al'ummar musulmai aka samu mutum 100 agu duk da wannan wahala da ake ciki a cikin mutum 100 din nan in Allah ya da zaka samu mutum goma waɗanda ba sa yin agu eh duk da wannan wahalar in aka samu magidanta mutum 100 zan sake maimaitawa duk da wannan wahala da ake ciki in aka samu magidanta mutum 100 mu dai nan mazauna karkara an samu mutum ɗari magidanta in Allah ya da cikin ɗari za su samu aƙalla mutum goma waɗanda ba sa yin aure eh kuma a cikin saura guda casa'in ɗin za ka iya samun aƙalla mutum arba'in suna da sana'a ko mutum sittin ma a cikin suna da sana'a wacce suke iya riƙe kansu ta yau da kullum za ka iya samun kuma sauran mutum ashirin ɗin ko talatin su ne ‘yan buga-buga saboda kaga ashe kenan da muna yin taimakon juna yadda ya kamata bai kai a ce talaucin namu ya kai har haka ba wallahi amma saboda rashin taimakon juna ne shi yasa dole Allah subhanahu wataala ba zai buɗa mana yadda muke so ba da makaho kusa da gidanka wanda duka duka daga shi sai matarsa akalla kana ciyar da mutum ya kai mutum takwas in kana ciyar da mutum takwas dan ka ƙara kwano ɗaya wanda zai ishi mutum biyu su ci su ƙoshi da kayi da Allah ai ba za ka tawaye ba eh duk inda ake sa sanwa waje mutum takwas za su ci har kai mai gidan mutum tara kenan kaga da kai da matarka mutum biyu da 'ya'ya bakwai kaga ya zama mutum tara to duk inda ake sa sanwar mutum tara ina ka mai da ita ta koma ta mutum 11 ko ko ta mutum goma in Allah ya da ba za a tawaye ba ba wanda zai fara da yunwa dan an yi haka to ya kamata a ce irin yadda idan aka samu wata matsala a unguwa ake tsayawa a unguwar a tsaya a duba ga za a shawo kan matsalar ya kamata matsalar makafinmu da guragunmu waɗanda kullum sai sun fita sun yi bara ya zama ana samun lokaci ana tattaunawa a kanta misali yanzu aka zauna a unguwa akwai gidan alhaji wani akwai gidan alhaji wani akwai gidan malam wani wayannan an san kowanne ya fi karfin abin da zai ci idan aka ce yanzu alhaji wani dan Allah ka taimaka kullum da daddare kai ka rika bawa gurgun nan ko gurguwa ne ko makahowa ne kwano daya kwano daya na abinci ko malmala daya ko mara daya a gidanka a rika sakowa da daddare ana kai mishi ko ya rika zuwa yana karba ina shi shikenan dai an dauke mar na dare kai kuma a najuwa ne kullum aka yi tsamami a gidanka da safi a sawa wani a kai mar shikenan kai kuma malam wani ka taimaka da rana kwano ɗaya dai haka wanda zai ishi mutum ɗaya ko mutum biyu su ci a rika kaiwa gidan wani ya zama dai wannan makahon ba sai ya yi bara ba don a tabbatar maka da cewa wa'annan mutum uku wallahi Allah sai ya kula da lamarinsu Allah zai wa 'ya'yansu albarka ya sanya wa dukiyarsu albarka ya kare dukiyarsu daga kowace irin asara amma mun zauna iya matanmu da 'ya'yanmu kaɗai su ne iyalanmu ba ruwanmu da duk wanda ba matanmu bane shi ba ɗanmu bane shi ɗan ɗan uwa ba ruwanka da shi kuma a hakan kake tsari Allah zai baka kariya a dukiyarka haka ba zai yiwu ba dole barayi su dame ka dole ka zama koyaushe kana cikin tsoro kana cikin fargaba dole baka taimako amma irin wayannan mutanen kana taimaka musu suna cewa Allah ya amfana Allah ya saka da alkhairi Allah ya buda Allah ya ƙara budi Allah ya kaza wannan abin da suke faɗa din addu'a ce kai tsaye wacce Allah yake amsa saboda haka ya kamata mu koyi taimakon juna don Allah jama'a mu rika taimakawa juna bai kamata a ce yanzu a ce a unguwanni muna da muna da gidaje sun fi ɗari a unguwa a ce makaho ɓaya ɗaya ko gurgu ɓaya ɗaya ko biyu ko uku mu kasa rike su ba sai su fito sun zaga gari sannan samu abin da za su ci to ta yaya yanzu mutanen wannan unguwar za su daga nusu roƙi Allah akan wata musiba kuma Allah ya dai dauke musu ba zai yiwu ba dan kana cikin wani matsatsi dan ka daga hannu ka roƙi Allah wallahi Allah ba zai amsa maka ba amma ka dauki irin wayannan ayyukan waɗanda ba na wajibi ba akan ka ka mai da su tamkar wajibi ka gani shin Allah ba zai taimake ka ba irin wayannan ayyukan kana yin su wallahi ba sai ka yi addu'a ba za ka taimakon Allah su kansu kawai addu'a ce za ga taimakon Allah wani bawan Allah fa talauci ne ya dame shi kullum in ya ci na yau ba shi da tabbacin na anjima kullum talauci ya dame shi sai wata rana yake cewa matarsa kai wace talaucin nan namu yayi yawa duk garin nan ba wanda ya fi mu talauci sai matar ta ce a to ai mai gida ga annabi Musa alaihi salam ai annabin Allah ne ka je mana ya maka addu'a ya roƙa maka ubangiji ya baka buɗi ya baka arziki yace kin kin kuma kin kawo shawara mai kyau Allah ya miki albarka bawan Allah nan sai da burin Annabi Musa alaihi salam yace ya annabin Allah talauci ya dame ni ina so ka roƙa min Allah ya yaye min talaucin nan a bani arziki Annabi Musa alaihi salam sai ubangiji ya mishi wahayi ka ga wa wannan bawan nawa arzikin da zai yi na rabin rayuwarsa ne ya zaba shin a bashi a wannan rabin na farko ko kuma rabin ƙarshe da aka gaya mishi kasan me yace sai yace ya annabin Allah ba na lokaci sai na ji na yi shawara da matata ina ba cewa ba a shawara da mata to ana yi amma in mata ta ka mai hankali ce yawa amma banda shawara ƙara aure wannan kan in kai in ka tsinci kanka a lahira ba ruwana yawa ce sai ya je wurin matar sai ya ce kin ji kin ji abin da annabi Musa alaihi salam ya ce amma ya kike gani ta ce ai mai gida a ce kawai a ba mu yanzu a ba mu kawai yanzu shi ke nan annabi musa alaihissalam sai ya mishi addu'a shi ke nan kawai nan da nan malam sai arziki komai ya taba sai ga abu ya karu komai ya taba sai ga albarka nan da nan malam sai ga gida ya cika da dukiya dabbobi kala kala dukiya kuɗi abinci komai ya wadata har ya fara kafafa sai mata shi kira shi ce kaga bawon Allah dalilin da yasa nace a baka arzikin yanzu ba dan mu yi alfahari bane dan mu yi wa Allah aiki ne yadda Allah ya taimake mu dinnan ya fidda mu daga talauci to akwai ƴan uwan mu waɗanda tun da muna tare da su a cikin talauci ko su har yanzu nan ba su fita ba suna nan to mu taimake su mana yace kin kawo shawara mai kyau to ya kike ganin za a yi yace to duk sanda zaka dinka tufafi nawa ko naka sai kai kala biyu in ni ce zaka yi wa kai min kala biyu ka ba da ɗaya ɗaya kuma ka ba wa matar wani talakar idan kai za ka yi wa kanka ɗinki kai kala biyu ɗaya ka sa ɗaya kuma ka ba wa wani talakar sannan abinci kuma kullum za mu yi abinci marƙa nankawa rabi mu ci da mu da 'ya'yanmu rabi kuma mu ba wa maƙwabtanmu kaga yanzu iya wannan da mutum zai yi ai da sai ya fita daban wallahi unguwar da yake ba sai ta fita daban a cikin sauran unguwanni amma kai kai miya da nama maƙwabcinka kuma miyar ma ta gagara tuwon ma ya gagara ba ta miyar kuma ka ce kana sare Allah Allah zai amsa addu'arka to bawan Allah nan bai tsaya iya haka ba matar ce ta ƙara bashi wata shawara ta ce ka je ka tun da garin nan akan hanya miki ka je daidai waje kaza ka yi gidan bai duk bakon da zai zo ya zama yana da wurin kwana a garin nan amma in bako ya zo ya yi ya zango a garin nan kafin ya shiga ƙauyen su ko kafin ya je inda zai je ya zama akwai gidan kwana sannan kuma ka ajiye masu aiki a wurin adadin bakin da muke da su sai a zo a karba musu abinci a nan gida shikenan sai ya yi tamfatsi ɗin gida malam ya kewaye shi da katanga aka sanya ƙofofi guda shida nan ƙofa can ƙofa can ƙofa can ƙofa ta wacce ta kowace ƙofa ka taho ga hanya nan ta shiga gidan annabi musa alaihi salam yana sa rai bawan allah nan bayan shekara talatin arziki zai ƙare arziki bai ƙare ba arziki bai ƙare ba sai nan nan kuwa yake yi ya je ganawa da ubangiji sai ce ya ubangiji bawan kawa ne ka ce arzikinsa na rabin shekara na rabin rayuwar shi zaka bashi na ga shi har yanzu yana cikin arziki sai ce haba Musa bawa na ne na bude mishi kofa daya ta arziki amma shi sai da ya bude wa bayi na kofofi guda shida ta yaya zan bari bawa na ya fi ni kirki eh amma saboda Allah kai Allah ya buɗa maka ƙofofi za ka yi noma ka samu za ka yi ciwo ka samu za ka yi sana'a ka samu wani ilma kana aikin gwamnati duka ka samu kai wancan ka samu kai wancan ka samu amma kai babu wanda yake samu a ƙarƙashin ka bayan waɗanda suka zama wajibi kai musu babu wani wanda yake ci a ƙarƙashin ka ta yaya Allah zai maka to da ya kamata mu kula sosai kuma ita zakka da da dai muke ji da gani haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala in kake fitarwa ma Allah sai ya fitar da kayansa in kake fitarwa kana nan kana nan sai Allah ya tsora maka wata musibar wanda baka ji ba baka gani ba idan amfanin gona ne kake fitar da zakkar kana nan kana nan baɗi sai amfani ya yi kyau idan kake samun buhu goma sai ka dawo da ƙyar ka samu rabin buhu kaga shi kenan ai me bakan to yanzu ya hana ka kaga sai kai ta tuba idan dabbobi ne kake fitar da zakka kana nan kana nan ko dai cuta ta zo ta same su sai ta yin mushi ko kuma kaga saniyar da za a sai da ita 500 ana ana neman 300 da kyar kaga asara ta shigo ka gani saboda haka ya kamata lalle mu kula sosai rashin yin irin waɗannan shi yasa sai Allah yake biddi mai albarkacin abubuwa yanzu da ba na mantawa da kamar shekara 30 40 baya idan ana toya man shanu a gida ɗaya a unguwa sai ka ji kamshin sa gaba ɗaya ya baibaye unguwar amma yanzu idan ana toya man shanu a cikin gidanka ba ma raka sana ana yi ba sai dan kayi wajen kicin saboda yanzu babu albarka kuma da saniya daya nonon da take bayarwa ita kadai a yanzu shanu uku ba sa bayarwa saboda yanzu babu albarka kuma idan ka tuna kai ma ko zamanin mai gidanku gonar ku wacce da ana yin kamar dami 30 yanzu wata ilda kai da kaninka kuka raba gonar a cikin ku ba mai yin dami goma wadatar da gona take haɗe ana yin dami talatin ko biye da haka amma yanzu an raba wa hukuku biyu ya kamata a ce kowa yana yin aƙalla dami sha biyar biyar to ba mai yin dami goma ma duk albarka ce kullum take ja baya take ja baya saboda me saboda kin taimakon juna da kuma kin fidda haƙƙin Allah subhanahu wataala saboda haka ya kamata lalle mu kula sosai da wannan idan mun kula da lamarin Allah to Allah ma zai kula da lamarin mu Allah subhanahu wataala yana ci gaba da gaya mana halaye irin munafikai sai ce wa minhu ai daga cikin su munafikai alladheena yu'zuna an-nabiyya akwai masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi aibi ta hanyar sukarsa da kuma aibanta shi wa bi naqli hadisi da kuma cirar zancansa suna yadawa na ƙarya wa yaquluna kuma suna cewa idanuhu an zalika idan hana su akan wannan abin li Allah yablugu saboda kar wannan zancen ya kai zuwa gare shi sai shi ai huwa uzuna ai shi mai daukar zance ne yasma'u kullu qilin a yana jin kowane zance aka kai mar kawai karɓa yake wa yaqbilu kuma yana karɓar sa fa idza halafna lahu idan muka yi masa rantsuwa anna lam naqul sadaqana idan muka yi masa rantsuwa cewa mu ban faɗa abin da aka ce mun faɗa din nan ba gaskata mu zai kul ka ga musu ya rasulullahi huwa uznun ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam uzunu khairin ne wato mai ji ne na alkhairi misami khairin mai ji ne na alkhairi lakum gare ku la musulmin sharri ba mai ji ne na sharri ba mai sauraro ne na sharri ba yominu billahi yana ba da gaskiya da Allah wa yominu bil sannan kuma yana gaskata mu'minai cikin abin da suka gaya mishi kuma akbaru bi cikin abin da suka ba da labari gare shi la da gairin ba ga wasun su ba wa rahmatun sannan kuma shi mai ji ne na tausayawa da tausasawa lirrifki wato da tausasawa lillazina amanu minkum ga waɗanda suka bada gaskiya daga cikin ku wallazina yuzuna rasulullahi wannan da ke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahum azabun alim lalle azaba mai radadi ta tabbata gare su wannan aya ta saukar tana magana game da wasu daga cikin munafikai dalilin saukar da shine wasu jama'a daga cikin munafikai sun yi magana cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da bai cancanci da abin da bai cancance su ba sai sashen su yace ku daina ba wannan zancen da sannu zancen da zai iya kaiwa zuwa gare shi sai ya zama ya cutar da mu sai wani ana ce mishi aljulas bin suwai shi ma munafiki ne sai ya ce wallahi za mu faɗi duk abin da muka ga dama idan ma labari ya kai gare shi sai mu yi musu kawai mu ce mu ba haka bane mu ta rantsuwa gare shi zai gaskata mu zai gaskata mu cikin duk abin da muka faɗa bayan ma muhammadu uzunun domin shi annabi muhammadu mai ji ne ma'ana duk abin da aka gaya mishi kawai karɓa yake yi in shi wannan munafiki ai mai wato shi yana nufin mai karɓa ne na dukkan abin da aka gaya mishi ba tare da ya lura da gaskiyar abu ko rashin gaskiyarsa ba wato yana yadda da abin da ya bayyana gare shi daga gare mu to wannan duka yana daga cikin irin abubuwan da su munafikan ke yi shi yasa anan sai Allah ya ce musu walazina yuzuna rasulullahi wannan dake tunan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bakin su wato da harshen su ko kuma aikace lahum azabun alim lalle azaba mai radadi ta tabbata gare su a wani kuma cikin suratul ahzab Allah subhanahu wataala cewa yayi innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah lalle wadannan ke cin Allah da manzansa Allah ya tsine musu a duniya da lahira wa adalahum azaban mubina sannan kuma ya tanadar musu da wata azaba mai wulakantarwa Allah subhanahu wataala yace ya halifuna lakum ya halifuna billahi lakum suna yin rantsuwa gare ku ayyuhal mu'minuna yakum yakum mu'minai fima balagakum anhum cikin abin da ya iso gare ku da daga labarin su cewa sun fada sun fada kaza sun fada kaza min azir rasul na daga cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahum ma ataucewa su basu zo da wannan zancen ba to basu fada basu fadi shi ba za su iya yin za su rika yin rantsuwa gare ku li yurdukum da masu yardar da ku wallahu wa rasuluhu aqwan yurduhu ai Allah da manzon su ce mutuntanta su nemi yadda su su yardar da shi bi tsari ta hanyar yin biyayya in kano mu'minin idan har sun kasance su mu'minai ne da gaske hakan da gaske anan Allah subhanahu wataala sai ya dunkule lamirin cewa Allah da manzansa shi ya fi cancanta irin dai magana da nake yi rannan ne cewa lallai ne mu girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya riga ya girmama shi ta kowanne fanni kaga Allah anan sai ya dunkule Allah da manzansa shi ya fi cancanta bai ce su suka fi cancanta ba a shi ya fi cancanta a can baya mun kanta a cikin surtul anfal Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sujubu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ya kuma su imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kira ku idan waye ya kira ku kar Allah da manzansa sai aka dumbuda ka ce idan Allah da manzansa ya kira ku nan kuma sai aka ce Allah da manzansa shi ya fi cancanta ku nemi yaddarsa a baya a cikin ayoyi kamar uku da suka gabata nan kuma mun karanta inda Allah ya dunkule bayarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce bayarwarsa sannan kuma falalar Allah ita ce falalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayyidina Allah min fadli wa rasuluhu inna ila Allah raji'un sannan kuma har ila idan dai muka duba a cikin Qur'ani zamu ga akwai a cikin suratul anfal da muka barota inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dibi tsakuwa yayi jifa a filin yaki kafirai suka makance suka kurumci aka samu nasara akan su aka karkashe su Allah sai ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama yayin da kai jifan nan ya rasulullahi ba fa kai kai ba Allah ne yayi sannan a cikin suratul fatih nan kuma Allah ya bamu labarin bai'atul ridwan da aka yi wata mubaya'a ne chaffa sahabbai suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi mi ko hannunka mai maka mubaya'a mai maka cappa ba gudu ba ja da baya ko a mutu ko a yi rai ba za mu gudu kuma ba za mu ja da baya ba saboda an je ne za a shiga garin makka domin a je a yi umra kafirai suka hana yar na usmanu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi domin ya je ya musu magana ya magana da su tunda shi dan uwan su ne na nasaba yar na usmanu da ya shiga sai zama an yi awanni bai fito ba ana sare da fitowar shi kuma bai fito ba daga nan sai magana ta fara yatsuwa cewa ai kafirai sun shahadantar da shi to daga nan fa shine mu'minin suka ce ya rasulullahi buɗe hannunka mu baka mu baka mu baya in dai Usman bai fito ba mu shiga garin nan duk abin da zai zai yi sai sai dai yi ko menene to wannan mubaya'ar da suka yi sai Allah ya buga stamp akai Allah ya ce inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim saboda sahabban dora hannun suka yi daya hannun wani akan na wani hannun wani akan na wani yar suka gama sai annabi sallallahu alaihi wasallam dora nashi hannun a saman nasu gaba daya sai Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah wadannan suka yi mubaya'a da suka tafa da kai ba fa da kai suka yi ba da Allah suka yi Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim idan fassara za a yi ta gwari-gwari sai a ce hannun Allah ne akan hannayensu amma Allah subhanahu wataala laysa ka misli shay'un huwa as-sami'ul basir malaman mu a har ta'awil suna fassara shi da cewa karfin Allah ne a saman hannayensu ko kuma kudurar Allah ne a saman hannayensu malamai kuma wasu wasu masu tafwidi suna yin tafwidi su ce kawai sun yarda da abin abinda Allah ya faɗa ya jingina wa kansa sai yarda da wannan bila kaifiya ba tare da siffantawa ko cewa ga yadda abin yake ba gaba da hakika ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya dora hannun shi a saman nasu da Allah ya ce ba na annabi bane nashi ne to me me neman yau annabi sallallahu alaihi wasallam iyaka sai a ga mara yazo ya nuna daidai ina ne iyakar mu dai mun san iyakar da kwaya ɗaya ce ita ce wacce nake ta maimaitawa imamu busiri ya fara ko idan kai dai ka bar kada ka gaya mishi irin abin da nasara suka gaya wa annabinsu amma duk abin da zaka faɗa cikin martabarsa da kuma kan ba mashi sallallahu alaihi wasallam daidai kai duk abin da zaka faɗa Allah ya faɗa abin da yafi naka duk abin da zaka faɗa nan Allah ya faɗa abin da yafi wannan to ala ayi halin ne yan uwa mu girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya girmama shi babu wani wanda Allah yake girmamawa sama da shi shine ba shi kadai in Allah zai magana da shi amma sai ya sanya sigar jami'i mun karanta wurin a baya addu'a ya daga hannu yayi amma sai Allah ya ce istasagi suna rabbakum fastajabu lakum yayin da kuke roƙon ubangijin ku sai ya amsa muku annabi sallallahu alaihi wasallam fa shi kadai yayi addu'ar amma sai Allah ya ce yayin da kuka yi addu'ar nan sai Allah ya amsa muku kaga wannan duka alama ce ta girmamawa da kambamawa Allah yake mishi da kuma kai wani ne da zaka kiran sunan annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda kake kiran sunan dan ajin ku in in bin sunna ne wa ya fi sahabbai radiyallahu alaihim riko da sunna to abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya taɓa yin kusan shekara goma bai ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai ambaci sai dai ce nabiyullahi ko ya ce rasulullahi amma baya ambaton gundarin sunansa amma kai kadai a majalisi guda ka ambaci sunan shi ya fi sau 30 irin yadda kani ke ambata sunan yayansa kowa ke ambata sunan kaninsa ko irin yadda aboki ke kira sunan aboki haba malam bayan Allah subhanahu wataala shi shi ma da ya halice shi ba haka yake mar ba cewa yake ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi haka zamu gani ko da cikin wannan surar akwai gurare da yawa Allah yana cewa shi ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi haka Allah yake mishi duk cikin alqur'ani babu ya muhammadu sai dai kaga ya ibrahim ya adamu ya zakariya ya isa ya musa duka sunan bila adadin to amma ba za ka taba ganin ya muhammadu sai dai ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi to da ka yan uwa mu girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wallahu wa rasuluhu aqwan yurdu Allah da manzon shi ya mutun canta su nemi yaddarsa su yarda da shi ta hanyar yin biyayya in kano mu'mini in har sun kasance su dinnan mu'minai ne da gasken gaske akwai tambayoyi ne to na صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونعلم على ما قال ربنا وخالقنا وربنا مولانا من الشاهدين والشاكرين بسم الله نعم فهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم jingina na na na na na shi ne ne sai a kwafi kaya ta wannan tambayar tana da muhimmanci sosai saboda harkar jingina din nan wato yana daga cikin abin da ake yawan ƙwarar juna ba tare da an sani ba yana magana ne akan jingina shin yanzu idan na jingina maka da bishiyar mangwaro ko bishiyar dabino ko bishiyar goba ko bishiyar ayaba ko bishiyar lemu waye zai mori 'ya'yan tsakanin ni da kai to wannan ya danganta da yarjejene da su masu abin suka yi misali idan ya zamto da 'ya'ya a jikin bishiyar ka misali kamar dabino ko mangwaro da 'ya'ya a jikin bishiyar ka saba wannan mangwaron naka duk shekara kana samun kamar kana yankar mangwaro da ya kai kamar na dubu ashirin ko in dabino ne ka saba duk shekara kana yankar kamar na dubu hamsin da kake so kamar za ka sayar da wannan bishiyar dabina a za ka jingira da ita kai sai ka jingira da ita misali kamar a dubu saba'in to kaga dole ku yi ta da wajewa da shi mai wannan ɗin in ku yi ta da akan cewa ka jinginar mar har 'ya'yan duka ya mora kaga shi kenan wannan kai ka yadda idan kuma ba ku ambaci wannan ba to ya ci gaba da morar 'ya'yan nan shi kuma zalunci ne a hakika 'ya'ya naka ne kai ainihin mai yi shi iya bishiyar dai kajin ginar mara sai dai in lokacin da 'ya'yan suka nuna ya yi to in yanzu zai ka je ka yanka in rabawa biyu za ku kai da shi in kuma wani bangare za ka ba shi a ciki don kyautata a shi kenan sai ka ba shi yau da haka da haka har Allah ya hore maka abin biya shi kenan sai ka biya shi bishiya ta dawo mallakinka haka nan idan mutum ya jinginar maka da saniya saniyan nan tana ana tatsan nono daga jikinta ko kuma jaki ne ya jinginar maka wanda ana iya yin aiki da shi dakin to shi kuma wannan yaya hukuncin yake shi kuma hukuncinsa shi ne za ka ci gaba da morar saniya kana ta ɗan nonanta amma a sayar da nonan a saya mata ciyawa da dusa yawwa shi kenan shi kuma wannan jaki shi ma an kayi aiki da shi dole ka rika biyan kuɗin haya wani kuɗin haya da za ka biya sai ka sayo masa abinci da sauran abin da yake bukata ya zama ka bashi ba kuma shi kenan mutum ya jingirar maka da jakinsa sai ka je kuma kana ci gaba da yin aiki da shi kana ci gaba da tara kuɗi kuma shi kuma yana ƙara talaucewa ba ba haka bane ba a yin wannan haka nan idan gona mutum ya jinginar maka bai kamata ka je ka ci gaba da aiki da gonar shi kenan sai sanda ya samu kuɗi ya ya kawo maka ya dawo maka da shi sannan ya karɓi gonarsa ba haka ake yi ba yadda ake yi shi ne idan gonar nan ya jinginar maka da ita misali gonar in sayanta za a yi za ta yi kamar dubu ɗari biyar sai ya zo ya karɓi kamar naira dubu ɗari da hamsin a gunka a matsayin jingina to sai a ji a kalli gonar shin gonan nan idan noma ta za a yi duk shekara za a rika biyan kamar nawa za a ce ka wannan gonar za a iya biyan kamar naira dubu hamsin kudin jinginarta to shi kenan kai ta yawa goron gona kudin goron gona iya kudin haya a larmu to saboda haka kai wanda ka karɓi jingina duk shekara za ka rika biyan shi kudin goron gona kafin ka noma mar gonar shi ko dai ka rika kawo mar wannan kuɗin a hannunsa yana rage zafi in zo shi kai naka da ya karɓa in ya same shi a dunkule sai ya kawo maka kayanka a dunkule ko kuma duk shekara kana nomawa a matsayin wannan dubu hamsin ɗin ana janyewa daga cikin kuɗin da shi kuma ya karɓa a hannunka yawa idan aka shekara uku tun da dubu ɗari da hamsin ne kawo kuɗinka ya ƙare shi kenan sai zai ce maka tofawa ne ka noma shekara uku shi kenan sai ka tashi kaga jingina ya zama ya juya ya zama abin nan kenan yau to haka ya kamata amma ka karbi gonar mutum shekara da shekaru kana nomawa saboda ɗan dubu ashirin ko dubu talatin da ya karba a matsayin jingina daga gare ka kana ci gaba da mora kai kuma a furi in ya zo karba shi kenan kawai sai dai karbi ya gonar shi ba wani abu gaskiyar magana akwai ƙwara a cikin wannan akwai zalunci na na Na'am. To wannan a to to da misali yanzu misali yanzu to wannan ce maka banye daga nawa ba wannan amsar da ya bayar akwai amsar ni ma amsar da zan baka tana cikin takan da ka bayar cewa idan ka zo zaka zan zan amshi zaka zan zan amshi kudi a gonka ka jingina gona ta sai ka ce amma kana so za ka rika nomawa na yadda sai na ce a'a ban yadda ba sai ya ce a to ka fasa to a shi kenan cewa na eh na yadda ka noma tsakani da Allah wannan tsakani da Allah na yadda eh ko kuma a'a saboda dai an samu yaban kuɗi don je rage zafi kaga ba tsakani da Allah bane kenan akwai tilasci a ci kaga akwai cutarwa kenan eh to saboda haka cewa wai mai gonan ne ya yadda wannan fa ba ba shar ba sharadi bane ba ma magana cewa mai dadi ba cewa ai shi ya yadda in rika nomawa ba haka bane wajibi ne sai dai ka noma a kuɗi a wani adadi na kuɗi ko dai a cira daga cikin kuɗin jinginan nan ko kuma ka rika bashi a hannunsa yana riƙewa ya rika jin damshin su wannan shine abin da ya kamata yawa addinin musulunci la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa yawa wallahu a'lam
فلا تقوم بالذي يسد الله تعالى عليه قال الله تعالى ما لا يجاكم ان غير ما لله الله كل الساعات عبود خير عبود اكبر يعني القران كلام لنا تعالى Allah ya ba ki Allah ya ba ki da abin da